بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين إن شاء الله zamu ci gaba da da tilmi na biyu na shi wannan karatu namu na majalisu Abubakar ibn Abi Shayba mun gama karatu cikin littafin Nukhbatul Fikr insha Allah zamu shiga cikin kitabut talqin dan waya tambaya yana tambayan cewa ilimi ilimin hadisi nake magana a tabbaka shi tabbaka shi shine ka sami wato abin da ake faɗa kan sharɗin inganci sharɗan hadisi hasan sharɗan hadisi da'i abubuwan da in ya gaza zai zama da'ifi kuma zama mawdu to dai ne ka samu ka samu dama musamman karka yi nisa dauke littafi da aka musu hidima kamar su kutubu sita kusan duk marwajin su zaka same su a cikin a cikin wato waɗannan littafai na su tahdibul kamal da sauransu tahdibul kamal tahdibu tahdib ko al kamal da sauransu zaka ga duk zaka same su irin wannan ko su ya kafara da su a aikace in ka dake da wani isnadi guda daya to sai ka ce to wane fiqa wane kaza kai ma ba wai ka dauko kuma ba a ka je ka gane ka ga in aka ce wane fiqa ne da Ibn Hajar ya faɗa kakka kakka rubuta qarib kaga kai ma zaka cimma irin abin da shi Ibn Hajar ya cimma Allah ne wani lokaci shi ma ai Ibn Hajar din da ilimi labarin sa sai sai addu'a zaka wasu ma su ma sun masa ta'akkuri kan wasu abubuwa musamman kan kan mazhabin sa na sadukun yahim wannan har yanzu akwai magadu kan wai bai Ibn Hajar ke magana wani lokaci in baka koma zuwa ga asalin sauran littattafan da aka faɗi aka yi jarhu tare din ba za ka gane ba wannan za ku ga ko kwanan nan malam ya rubuta littafi akan shahar ibn haushab galibi duk suka saboda irin wannan itlaqat ne na ibn hajar asqalani yayi itlaqin cewa shi saduq ne shi ko wani abu kamar wannan kuma an koma an rasa gane za a yi hasan hadith ne inda al-itlaq ko kuma hasan hadith ne bil mutaba'at faqat so wannan kaga kai ma in kana yi akai akai wannan shi zai bayu kaga ka sami kai ma wato alan da zaka fahimci malaman hadisi me suke yi sai wuya dai ka ce wai mu za mu iya zuwa da wani abu sabo to amma dai ka san me ake yi kamar dai ai shi ma fi ba wani abu sabo muke zuwa da shi ba amma dai mu san me suke yi kar mu dinga daukan kawai ilimi haka kawai a cikin takarda ba za mu iya sanin me muke kai me ke me kai kai kawo ba ba ga yanzu wasu suna ta gari haka wala ga babu ilimi a ciki ba ne za ka shi wannan magana abin ta kai ce ko ka so ka kausa harshe sai ka ce dai akwai jahilci a maganar da suke yi kaga magana kan wasu hadisai ce kaza ka ce kaza kwanan za ku ga shi shi wannan dan gidan kamar bazin la ila ta wasu magana cewa shi hadisin kaza kaza kaza kaza ba ka bar hadisin sadal hadisin waye bai gane kun yi ba bai kare shi da san kun yi ma wannan ba abin da ya gane a magana kwata kwata duk wannan ba ba baya wani umarsa kawai wannan kawai yana dai morewansa ne kawai ba ai mai magana in ka kashi ilimi za ka gane kaza kaza duk wannan babu wallahi ba zai ba bai gane kun yi ba da shi so duk wannan ta hanyar wannan mumarasa ne zaka raina kanka shi kanka ilimi duk wanda ga yawa ne kafafa yana kaza wallahi alama ilimin ne kadan ne amma ilimin yi yawa kamar wannan jarka ce ta kula kwasa ruwa in ta yawa tana tana tana kara ilimin yi yawa sai ka ji shiru sai bai da lokaci ko ka duba ga kyau ka gani ko a cikin kunan wanda ya fi kowa iya lissafi ko ya fi kowa sanin science ne yana surutu ne da an to zo zo mu yi gasa mu gani ba ya fi sani ba bai da lokaci haka ilimin haka yake ai hakuri mu shiga wannan saboda yana lokaci insha Allah za mu shiga littafin kitabu talqin kai tsaye ban sani ba wanda suke bin mu ta kafafe sun fi mu fahimta ne ko ko dai galibi tambayoyi in na samu tambayoyi a wannan littafin galibi na fi samu daga waje fa a cikin ku dai wasu suka dan biyo ni ko private haka su tambaya kan wasu abubuwa amma dai tambayoyin da na fi bukata ga an yi su wani lokaci ma tsokaci nan da can akan samu daga waje Allah ta'ala ya saka ma duk wanda ya wani tsokaci ko yara da alkhairi akwai magana kan wato albaqilla ina ne muka faɗi albaqilla wa kadhalika dhubabul asli wal baqilla wadudul khal yana magana akan malal nafsa lahu sa'ila cewa ba sa dan waɗannan wanda ba su da wasu rayuka rai mai gudana ko jini ko wani abu sun mutu a cikin ruwa ba sa bata ruwa ya magana kan su banatul wardan banatul wardan da wabul bahri da sauransu da sauransu muka yi gyara da zubabul asl sai albaqilla albaqilla na fahimtan kamar yadda na fasara bai daidai ne ba mun fasara shi a zaman bar baqilla can baya an za ku tuna akwai maganan ba can baya na munta me muka tattauna jin kawai ana maganar ruwa ne yawwa to ruwa wanda yake shi wakin ya dan rine shi kadan na ji abin da muka yi magana kenan a wancan lokaci to a wannan lokacin baqilla din kuma hankali na sai ya tafi zuwa can din kuma na faɗa ba wanda ya faɗakar da ni a nan albaƙilla abinda suke magana shi kansa a wake din da dangin wake kamar gyaɗa to tsutsan da take fitowa irin wannan abubuwan kamar wake kamar wake ai kaga shi ne ma galibi mu da nan yafi adduratul khadra wannan tsutsa da ake samu a cikin ire-iren waɗannan abubuwa masu wake ko gyaɗa ko wani abu kaga ai wato a ciki ne aka samu wannan tsutsan to dutsen idan ya mutu ko kuma aka sashi a cikin ruwa ko wani abu wannan yana ɓata ruwa ko kuwa to shine anan suke cewa duk wanda baya ɓata ruwa shine dudul baqilla ana al baqilla suna magana dudul baqilla zubabul asl wal baqilla wa ana dudul baqilla ko kuma adutul aduratul khadra wanda ana samu ne a wajen shuka kawai um, to sai masu littafi zan karanta sai ku dan gyara um, wajen da zan kawo ta wajen maka zalika babul asli wal baqilla wa dudul khalli dudul khall shine muka ce kamar wato wannan abin da ake samu kamar kudu inda dan kwana haka dan dade ko kamu za a samu ya dan tsutsa haka a gefe to wannan tsutsan ya mai shi da abin ya zama ba shi da tsarki misali ya shiga cikin ruwa ko wani abu irin wannan ko kuwa shine suka cewa duk wannan baya bata ruwa bai zama da ruwan ya zama yana da najasa kuma a cikin alma'iya da suka shiga shi ma wannan bai zama yana da najasa ba an fahimta sosai ko yawwa to an an zo nan za a ga wala najis tahur bil hadathin wala najis wala bi shay'in min al masnunat wal mafrudat wal qurbat bima'in siwa al ma' al mutlaq wa siwa al ma' al mutlaq an ga wajen to shi wannan akwai dan kwangwakon bayani da suka yi abu bari na karanta sai kaga inda kai naka gyara yake sai ka gyara wannan gyaran na sami ta ne a cikin littafi na shahi na almazari shahi na almazari komawa sosai a wurin saboda wani lokaci yakan wato na fahimci yana da nuska atika jayyida wanda yake ya dogara da ita ya sun fi waɗannan nusa haɗin namu nusa ko na algani ko kuma nuska ta sashi ɗayan wanda ya taƙiƙin cewa ya wala ya juzu taɓa min hadathin ولا نجس ولا لشيء من المسنونات والقرب وكذا القربات هو ne ka fada yayi siwa al-ma'il mutlaq an fahimci wannan akwai yara a wurin ku ku kula ku wala bi shay'in duk an nusa kan haka suka zo da shi amma li shay'in bi shay'in ne na ku ko to wannan sai ku gyara shi abin da ake magana bai halatta mutum yayi tsarki saboda kari da ya samu ba ko saboda najasa da ko kuma lishayi minal masuna ko wani abu da yake son yayi wanda wannan sunna ce ya amfani da ruwa mutsulaki wal qurabi ko wasu abubuwa da zai dan ibada aka ce amma ana buƙatar za ka yi wani abu na ibada sai ka yi wanka kamar aikin hajji ko na irin wannan haka za a yi wanka wannan istihbaban kama sa harami da sauransu to wannan shine da zai tsafahur min hadathin in tsafahur ake magana ai da ruwa da yace bima'i da duk wani abu wanda yake ruwa ruwa siwa alma'il mutlaq sai sai da ruwa sakakken ruwa kawai amma yace magana su anan wannan wala bi shay'in asali wala li shay'in almasna wal mafruḍat abinda yake farali ne sai in zaka yi in zaka yi sai dai kaman alwala zaka yi kai sallah kaga wannan farali shine sai kai da ruwa mutlaqi kamar wanda zai yi nafila ko wani abu shi ne wala da shay'in min al-masnunat wal mafrudat wal qurbat ko al-qurab ya zo da wani da wani da al-qurab haka an yaran ko sai ce wa nabidu tamri na'am to ai sai ka zo wala bi tsahur min hadathin bima'i bi halatta a samu wani abu mai ruwa ruwa ba ai tsarki da shi siwal ma'il mutlaq karatun ka zo can gaba bari in kanta karatun ku gani kuma za ku yi masara in cewa za ka yi wa la yajiz tsakuru bai halatta mutum ya yi tsarki bi ma'in da wani abu wanda yake ruwa ruwa ba siwal ma'il mutlaq sai dai ruwa sakake min hadathin zai yi wannan tsarkin ne saboda kari da ya same shi an fahimta saboda kari wala najisin koko saboda najasa da yake sanya wanki a wurin wala li shay'in min al masnunat wal mafruḍat ko kuma saboda wani abu da yake sanya wanke saboda yazo da wata ibada sunna ko farilla wal qurbat ko wani abu da yake sanya kusanta kanshi da Allah amma ta hanyar yin tsarkin nan so shine ce bima'in suwal ma'il mutlaq ai katin ya fito yanzu ko to sai shi ma nan ai akwai raguwa eh nusak na haka ta abu ana gyarawa na ku yace wa nabidu tamri al muskir najisun kal khamri wala yajidu shurbuhu wala tadahhuru bihi la lil hadathi wala lin najasi haka na ku yazo yawa to to bari bari a bari mu kanta muku yanda yake sosai wani ya wani ya wata nusakan wa nabidu tamri wani kuma wannabidu tamari da alzalamu ba a tamar din eh shine wato dindin fasara ɗaya ne wato tsimi haka na dabino da aka tsama shi har ya zama yana iya bugarwa almuskir wanda ke bugarwa najisun najasa ne la yajuzu shurbuhu bi halta ashaba wa tabakhur bihi kun bi halta tsaki da shi ba la li hadathin wala li najasin haka yake yawwa to sai ce la li hadathin wala li najasin ya ba fi kyau a haka wannan larabcin ya fi kyau a haka kace lalil hadathin wa lalil najas kace lalil hadathin wa lalil najas ai ya jaru ko to insha Allah ina ganin kamar kamar shi kenan to sai wannan shi shi ma dai ina da tsammanin ko tambaya ne a gurguje kawai zan amsa ina tsammanin shi wannan wani lokaci dai saboda muna sauri ko abin da ya fi damun mu shine mu bahasin ina ganin kamar wasu larabcin an riga an abin da shi abin da yake cewa wa in tasara ala al-ahjari wajen tsarki na istinja'i sai idan ya da istijmari afwan in ya duk ana iya faɗa istinja'i istijmari da abu ɗaya ne wa in tasara ala al-ahjari in ya takaito akan wato hogga duwar watsu jaza ya halatta malam ya adul makaraj matuƙar wato bai tsallaka daga makarajin ba wato makaraj shine asalin inda wato shi na kasan take in ya zama ya dan zunkuda haka ya wuce saboda watakila ko cikin shi ya lalace ko wani abu ya kai kamar wajen cinya ko kusa da cinya ko abin au ma yuqaribu shi zace au ma yuqaribu ko abin da ya kai kusan ya kusa da makarajin fa idan ta shar'a in yayi barbazu ala zalikal mawdi lam yujizhu ila alma ba bi halatta ba ya ce za ya tsarkake wannan wajen wannan tafatar da ke wajen sai ruwa kawai wannan a mazhabin malikiya mu kamar da kuka sani mun faɗi cewa wannan mazhabin nasu mun mazhabi ne mai rauni a wajen mu eh insha Allah ta'ala kamar wannan shi kenan na'am to mun yi magana magana akan shi alistinja da kuma alistijmar suka yi maganan cewa idan mutum zai tsarki zai tsarki da hogga ne guda akalla dai mara da malikiya suna cewa shi idan ya bai yi da mara din ba wannan yayi eh yayi amma kuma a maganar mafi inganci akwai zunubi akwai zunubi to wannan al'itar da kuma al'inka wannan ana bukatar sa wato abu biyu ake bukata abu na farko da ake bukata yanzu mutum zai istijmari shi ne al'inka idan ya tsaftace kansa daga najasa sannan kuma abin da ake bukata na biyu kuma shine al-itar man istajmara falyutir wannan sahabbai da yawa sun ruwaito wannan ruwayar a haka Salman al-Farisi Aisha Abu Hurairah Jabir da sauransu wannan duka sun ruwaito a haka saboda haka maganan wato da wasu ke cewa wasu cikin malamai da suke ba sa wajabta al-itar wannan ba daidai ne ba to amma inda gida ke sakan idan mutum bai yi wannan al-itar din ba bai yi maran ba wani abun bai yi ba ne a magana mafi inganci shine yayi yayi kawai dai saboda in yace zai sake zuwa sai yayi wani guda ku yayi tahsil hasil ne ita kuma najasa dama maqsudun najasa wato wasan najasa shine izalatu ha fakat to ya riga yayi ai saboda haka wannan dai abin da ake gaya mishi ne yayi zunubi sai istighfari kuma wannan shine ma'anar cewa abin da din wajibi ne sun yi magana akan wato annatar ina zan shi ma na mu yi magana akan akwai bangaren da ke zama bid'a ma shine mutum akwai irin wato mutum zai gama bawali kuma kaga yana ta matsa gabansa da sanansu wannan sai ya haifa maka da wasu wasi ko ciwo ko wani abu in taimiya yana ganin wannan in alawaje ta'abbud aka yi shi zai zama bid'a amma mutum ya saboda bukata saboda dai kar ya zama yayi ji yayi bawali bawalin ya dawo masa wannan yayi kaga bukata ce wannan wannan ba za a ce masa dan me ba amma mutum ya zama liman da'iman in ya gama za yi ba wani amma kuma zai ta matsa gaban sa tukun wannan kaga abu ne wanda yake takallufi ne ba shi a shari'a a shari'a mu mu an dauke mana irin wannan irin wannan takallufat ne duk ta'ammuqi ne wanda ba a bukatar sa ya sun yi magana akan wajen makruhat inda ake mawadu'ul karaha na wato tsari yace kan mutum je a tsaye zai tsaya tsaye wannan abin da ake magana tsaye ba wai shi karan kansa idan ka tsaya ba shine kaya tsaye kuma a waje wanda ke sulbin fi mawdu'i sulbin waje wanda ke zai dinga fako ne haka zai dinga dawo maka da shi marmara ne a wajen kaga zai dinga dawo maka da bawalin haka to kaga sai ka tsuna sai la ya amanu tabayiruhu alayhi wanda ba zai iya amintuwa wannan wato abin ya dawo masa ba aw muqabilahu aw muqabilatir rihi za ku yace muqabilahu muqabilatir muqabilatir muqabilatir rihi shine ko kuma mutum ya je ya zauna a wato makarkada na iska inda yake wato wannan shi ya fuskaci iskan da kansa muqabilatar rihi shine suka zauna wato suna opposite ayawa barakallahu fikum ya kaza yana kishantan shi ita iska din to kaga in yana fuskantar ta kaga bai kauce mata ba kenan da haka in yi bawulin bawulin zai dinka tafayu saboda haka wannan shi sa malamai suka hana wannan amma suka ce ya halatta ya je a yi a rairayi zai mai yashi da sauransu Allah ya amanu zalika fi da sauransu mala ce babu minhu minhu minhu akhar wannan bai mushi babi ba amma dai duka dai zai yi magana ne akan najasa duk abin da zai magana yanzu zai magana ne akan akan najasa sadaka in babu minhu minhu akhar zaka cewa fin najisi zaka iya karawa saboda ka wato mabul na babi mala ce kullu ma'in kharaja min ahadi sabilaini najasun wa zalika huwa al-bawl wal gha'it wal madhi wal wadi wal madiyu ودم الحيض والنفاس والاستحاضة وغير ذلك من أنواع البلد والدماء كلها نجسة من إنسان أو حيوان له نفس سائلة تجد الصلاة بقل آه له نفس سائلة يعني كده سيكت تجد الصلاة بقليلها ولا تجد بكثيرها إلا دم الحيض ففيه روايتان abinda shi ma ne yake faɗa alƙazi abdulhab a nan ya ce kullum ma yin harin min ahadis sabilai duk wani abu wanda yake ruwa-ruwa ya jirkita da wani abu mai ɗandan shi haka ya fito daga mafitar nan guda biyu gaba ko baya najisun ya zama najasa wannan abin da suke maganan wato ma'i'un yana da mafuni su a wajen malikiya za ku tuna ai sun mun yi maganan addut da kuma alhasa alyamis da zai fito a gaba ko a baya so su a da malikiya kusa su ba sa da aka yi da wannan ba ya sa a ce za a yi ba kawai akan kawai za ka yi wani ba za ka yi ba na jasa ba ce amma magana mafi inganci a bayan a lokacin za ku tuna ma har na ce muku na tambaye wasu daga cikin uwa wanda suka san wannan harkar suka ce babu yadda za a yi wani abu ya fito daga wannan wajen sai ko yaya ko da kai ba gani ba ya zama ya dawo sofa ne na jasa saboda haka sai ya zama wannan da abin da ya fito magana mafi inganci ba bai kullu ma'in ba al-sawab shine ce kullu kharijin to amma su malikiya kusan fuka hau suna zaben kalmomi yace kullu kharijin wanda ya saba mazhabin malikiya gaskiya saboda shi duk wani wato wasu abubuwa da za su fito wanda su al-yabisat ne haka wanda da kaddara wani mace ciki zai fito amma shi kadai kawai kaga ya fito ba abu kawai a cikin sa ko wani dutse da kadai da ka hadiye kuma sai ya fito ko wasu abubuwa dai wanda ba ba na ban wato wani abu da ya dan taba shi wani lema haka to sai wajen malikiya wannan babu ba sai ka ba sai ka wannan ba a to yace wa zalika huwa al-bawl na farko shine bawali wal ghaid da ghaidi bawali da ghaidi da abinda waɗannan abubuwa suka suke yake da alaka da su kamar rihi haka wannan wani ijma'i malamai ne ba wani da ke bukatar wannan wannan ijma'i na wato duk wani masani in aka yi magana alhadath ana magana hadathi na gaba ko baya to fadin manzo Allah cewa idza hadatha hatta yatawadda la yaqbalu salata ahadikum idza ahdatha to kaga yanzu wannan hadatha ai kaga yana maganan hadasin ne bawali ko gaibi baka bukatan sai an zaci maka gaibi na ayanta to kuma balle ma gaibi akwai ayanta ba wai bukatan ce rihi ina ayanta ina hadisin ta kaga yanzu wani mutane fa himar tsayayin su kawai cewa akwai hadafi cewa Allah ba zai karbi sannan wanda ya hadafi ba wannan karin albaul wal ghaib ya shiga ciki sannan kuma rihi ya sarrafu ne daga shi ga'i din ai saboda haka shi kuma shi gashi shi kansa a cikin hadisi da ke cikin sahih muslim manzala yana cewa idza wajada ahadukum fi batnihi fa ashkala alayhi fa ashkala alayhi fala yansarif hatta yajida rihan hatta yasma'a sautan aw yajida rihan aw kama qala sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutum yana cikin sallah din sai ya ji cikin sa na dan kugi haka dan karaji wala yake cewa to shikenan fala yakhruj bil masjid aw fala yansarif kar ya fita daga masallaci har sai ya ji karan cewa lalle ya kiniya ko kuma ya ji wari haka to kaga zu an samu tabbas to waɗannan duka in ka hada su za ka fahimci cewa maganan shi mawali da gayi sai cewa wannan najis ne dukan su wannan baka bukatan ma sai ka wani dogon bayani wannan ma ijma'i ne na malamai ba wanda ke wani kokantan ke wannan kokantan wal madhi da madhi madhi a za mu yi maganar madhi shi a gaba amma mazi wannan shi manzala shi ne da kansa ya ba da fatawan cewa mazi in najasa ne a hadisi da ke ce a sayi haini hadisi Ali bin Abi Talib za ku tuna ya ce kuntu rajulan mazza'an sai ya aiki shi al-Miqdad ibn al-Aswad al-Miqdad ibn al-Aswad da ya je sai manzo Allah yake ce masa to ya je alula to a wata riwaya shine kuma sai ya ce masa wan bah farjak wato ka wanke gabanka haka kusan duk ruwayoyi suka zo galibi wanda suka zo sun yi magana kawai wanke gaba saboda haka malamai suke da sabani akan wato shi wanke maraina wannan dole ne ko ba dole ba wannan hadisin ya zo ta wasu da ya zo ta hanyoyi da dama hadisan hadisin akwai hanyoyin da ya zo aka kara wal unfaye unfaye ne ya shiga ciki shi maraina din malaman hadisi suna tantama akan wato ingancin ko rashin inganci amma da yawa daga cikin muhaddiqu al muhaddithin irin su imamu ahmad kusan sun tafi akan cewa a wannan ƙarin ya inganta to ma mu malikiya muna cewa wajen abin da za a wanke kawai shine kaba shi wannan al'umma ya din ba sai an wanke ba to su kuma su imamu ahmad duba da wancan hadisin su al-auza'i su ibn hazm al-zahiri su ibn taymiya da sauran malamai da yawa suna cewa wajibi ne ba sai sai an wanke an wanke wato shi maraina wasu kuma suka tsaya a tsakiya suka ce a'a shi marainan ya zama wato mustahabbi amma wajibi shine wannan saboda me saboda ai shi in ka ce yanzu a wanke wannan wajen to menene makasudin wanke shi makasudin wanke shi sunna shi dai ba najasa ne ta bashi ba kuma Allah ta'ala ya sanya shi a cikin wani wata jaka wacce take ta riga tarihi sadaka ba kawai dai abin shi ma an ce a wanke shi saboda ta'alluqin su da yayi da shi shi abin din kusan shine kamar jakansa ko wajensa saboda haka sai ya zama aka ce shi ma a wanke shi saboda wannan ya taimaka shi kan shi sha'awun ma ya ta sauka da wuri da sauransu wannan magana ni ya fi min kyau a ce ba dole bane saboda shi wajen ta'alluqi wajen ta'alluqin najasan shi ne je gaba shi un sayayin wannan kaga in ba dan ma an samu hadisin ba to da ma sai ka ce al-qiyas shine ma ba ma sai mutum ya wanke ba amma mutum ya wanke to kuma shari'a ko da ka ga ya sa a tunaninka amma in ka tani sai ga akwai hikima shine akwai hikima tun da dama wannan wajen an ce ya ne da kan da abin da yake haifar da shi kanshi wannan wannan madihi din sai wato walwadi shi ma wadi wadi me yasa suka ce suka ce wato shi ma najasa ne me yasa suka ce najasa ne na farko dai saboda shi da ta'alluq da yake da shi da najasa saboda shi kan shi wadi din ai ba a samunsa sai bayan an gama bawali to shi duk abinda kuma a shari'a ya zama shi ya zama Hassan da Hussein yan biyu ne inda aka ga ɗaya zaka ga ɗaya to shi ma zai zama yana da hukuncin ɗayan kamar yadda bacci ai sababi ne na hadafi ba shine hadafin ba amma saboda shi ta ta'alluq sai zama kawai da kayi bacci bacci mai nauyi za a ci kawai ka ji kaduna shi shari'a tana amfani da abin da yake haka aka san su wasu na cewa saboda makarajin ya littihadul makaraj amma ittihadul makaraj wannan wani lokaci makaraj a wajen su masana sai ga za su iya gaya maka wasu maganganu kamar yadda amani ga shi ma akwai wasu maganganu din shi kansa amma ittihadul amma in muka ce wannan shi da ta'alluq kan nau to kaga yanzu wannan ya zama wato shi shine dalilin da yasa ya aujaba shi kan shi alwudu din ya zama wannan najasa ne tunda ya ko ya taba shi najasa kuma idan ya fito nan ku rika tafiya da abu biyu wannan abubuwan da ake magana najisin akwai bangaren kai a matsayin ka kai da kaftar zaka gusar da karanka akwai kuma bangar wajen bangaren hadafi kenan akwai bangaren kuma hadafi in ya taba ka ko ka zo ka same shi a waje ya zaka yi shi to yanzu waɗannan abubuwa in mutum dama ya riga ya fito da shi dama malamai su ba sa tantaman cewa tun da ya riga ya fito abin da ya riga ya fito in ba kamar malikiya da suke cewa duka alhasa ko addud alyabis da sauransu in zai fito babu alamar wani suka ce suka ce ba ba to balaka mutum ba zai warware mutum alula ba amma dai galibin malamai jumhurin malamai da abin da ya fito kawai zai warware alula to amma kuma tun shi alwadiyu shi kari akan warware alula na hadafi to kuma khabati shine inda zai taba ka ko ya taba waje to ana bukatar kuma ka gusar da shi sai dai a wajen mashhur galibin mazahib na malamai sai ma ka tabbatar cewa ka kusa da shi ba amma a wajen malamai muhaddiquna su ahnaf kuma mazhabi ne su ibn hazm zahiri su ibn taymiya su almuzilat da yawa tun daga wato talbaya tun daga wani a makankari ka kankare shi tun daga iska tun daga rana wanda duka almuzilat ne a wajensu wanda kuma wannan magana tasu ta fi yalwa kuma ta fi dacewa da ruhi na shari'a saboda haka alwaliyu magana mafi inganci shi din shi ma kansa wato wannan wannan najasa ne shi naqidul lil wudu'i ne tun daga wannan idan kai hadafi kai kuma wato shi najisun ne naqid ba wai bahir ne naqid ba ba wai shi a karan kansa yana da tsarki kawai dai zai yawo maka alula a'a magana mafi inganci yana tare da da bawali ne tunda tare suke akwai ta'alluqin nan to ba shi zai zama wato najisun ne naqid ba zahirun ne naqid ba eh shi naqid wannan zai koma wajen hadafi najis ko ko kuma zahir kuma zai koma wajen khabafi wajen bigire ko kuma wajen abin inda tufanka da aka daya taba wal mani da kuma mani a kusan magana kan mani ya daga cikin magana da malamai suke ta suke da maganganu masu tsawo a kan shi mu malikiya imam malik da kuma har ma al'auza'i da da yawa daga cikin malamai su suna cewa mani na jasa ne ya bisan wa raɓaɓar ko ya bushe ko yana da ko ko yana da danyensa danyensa ne to wannan najasa ce kawai eh wannan abin ya mutu sai amma to amma shi Abu Abu Hanifa shi Abu Hanifa shi abin da yake cewa shi shi wato malkiya sai suka ce raqaban ko ya bisa su sai da ruwa shi Abu Hanifa ya shi ma ya yarda cewa najasa ne to amma shi yana cewa idan ya bushe za a iya sa kanka shi wanda wannan kuma shine ra'ayin su a tauri da alin ra'ayi da yawa ka fahimci bambanci masu cewa shi najasa ne to kuma suna da riwaya tana cikin musulmi abi shayba daga abdullahi dan umar abdullahi dan umar an rika samu yana ba da fatawan cewa a wanke har ana ce masa wato mani an aka tambaye shi akan mani wanda yake ya san wajensa amma daga baya sai ya rikirkice yana ta to kawai ya wanke tafan baki daya ya wanke tafan kaga in ba najasa me zai me zai sa ya fada ka ai wannan kuma ga malaman malikiya suna inda tabbatar waye waye duk wannan ai magana Abdullahi dan Umar ne galibi take usul amma take Abdullahi dan Umar ne dan kaje ka rubuta musalman bin Ibn Abi Shayba yana cewa inna alima makanahu ghasal wa illa ghasala at-tawba kullahu wannan yana ce ruwaya ce daga wajensa kuma wasu daga cikin magabata a rubuta wannan zahirin wannan ruwayar su Abu Hurairah su ibn mas'ud da sauransu in kun je kun duba musallar da bi shafa za ku ga ruwayoyin su na nan anan to amma yanzu wannan wannan aiki nasu nassi ne akan cewa maniyi najasa ne dan akwai bambanci tsakanin wannan abin da suke yi suna wato suna ijra'in sa ne majral mustaqdarat kamar ya ga majina ko ya ga wani abin da ke bai ban kyama ko ko a'a suna ijra'insa ne majiran wato annajis wannan kaga shi kansa wato magana ce ta malamai ihtimali amma dai tunda suka ce a wanke wannan shine wato ya zama wato malamai da yawa sun fahimci cewa a najasa ne a wajen sai Abdullahi dan Umar amma wajen wasu daga cikin sahabbai irin su Abdullahi dan Abbas wanda kuma wannan shine mazhabin Imam Ahmad Imam Shafi'i a cikin al'umma haka ya ta faɗa yace mani ba najasa bane mani suka ce mani ba najasa bane to in ka taba ya taba ka kaga dama ka wanke kaga dama ka wanke ya taba riganka in kaga dama ka wanke in kana jin kunya in an gani ka wanke amma dai wannan ba ba ba najasa bane za ka iya sallah da shi abinka a wannan shi ma ruwaya tana tana tana cikin musannaf Ibn Abi Shayba ruwaya daga Abdullahi dan Abbas yana cewa in ka gama ni fa amithu bi idkhiratin aw khirqa wala taqsidu yace in kana so kawai ka je ka kankare shi ko ka ka musar da shi da wato isan idkhir ko dai da wani abu ba dai da su wanke ba haka yake fada ce in shi ita illa an ta'azzarahu illa illa an taqaddarahu afwan illa an taqaddarahu ay tataqaddarahu sai dai in kana ganin abin yana maka kyama saboda haka shikenan sai ka sai sai ka wanke aw takarahu an yughafi thawbika saboda haka sai ka wanke a wata riwaya ma wata riwaya yana cewa huwa kal busaqi wal wal mukhab yana cewa shi kaga shi Abu Abdullah dan Abbas shi yana ganin shi kawai bi manzilatul busaqi wal wal mukhab kamar wani majina ne kamar kaki da sauransu to kaki da kaga wanda ai ba na ji sabani shi yasa su imamu imamu ahmad imamu shafi suka ce wannan ba najasa bane kuma wannan shine ra'ayin da yawa daga cikin wasu daga cikin malamai da suka bi diddigin wannan al'amari suka ce waɗannan abubuwan duk ba najasa bane dukkan su wai menene hujjar su hujjar su ba duk daga wannan wannan hadisin Aisha na daga cikin abinda kowa ya kafa fuskar kishiyan mazhabin kowa hadisin Aisha da kici a sahihaini take cewa kuntu aksilul janaba min thawbi rasulillah yake cewa wa inna buqa wa inna buqa al buqal buqa al ma'i fi thawbihi wa inna buqa al ma'i fi thawbihi ce ina wanke shi kuma ana ganin ma wato alaman shi wannan ruwa din a tufansa a wata ruwaya din sai take cewa kuntu afriquhu farkan tana kankare shi to shi annabi Abu Hanifa ya dauko ya amfani da wannan lafazin afriquhu farkan tana kankare shi shi kuma maliki ce to kaga nan ta wankewa ta yi aka wankewa dama su a wajen malikiya kun san sun san su duk wani abin da ke najasa ne to sai da ka sa ruwa su ba za ka sa wani abu wani abu ba ruwa ba in ka sa wani abu ba ruwa to bai ba kaga Abu Hanifa da duka sun yi hujja da waɗannan abubuwa wasu kuma malamai suka cewa to ai kaga nan ma tunda har za a iya wadatuwa da kankare shi ba za a ce wai kai tsaye a sa ruwa ba za a iya barin sa ma a kisa ba a ki mai da hankali a kansa kawai sai da a kankare to kaga wannan Ibn Taymiyyah gudanarwa ne magudana na abin da ake kawai kyankyaminsa ba abin da ake jin cewa na jasa ne ba kaga fa mazhabi guda uku amma da hadisi daya shi yasa dole mu rika ban malamai fa wato mu rika yi musu wato wannan me ake cewa mu rika tausaya musu hadisi ne guda daya amma zaka ga kowa yayin da yake kallon abubuwan daban to me ya daji hazanci ku a wajen ku ba na jasa bane tun da yanzu ku galibi an ce yanzu muna neman dimbare ne mu zama halabila me raji hazance wani umar wani lokaci istin bazan ka yana da ba na jisa ba ne kai yanzu kayan jirgin ba na jisa ba so ina na ro hadisi abu dan umar din da ka bashi shi ma hadisi ya fi hadisi ne ba ga shi shi ma to sai a tarjihi yanzu da yawa daga cikin magabata ana danganta musu suna cewa mani a wajen su ba najasa bane galibi wani lokaci irin wannan ba ga ba wai nassi ne ba amma dai fahimta ce ake daga wajen su irin Sa'id ibn al-Musayyib daga cikin magabata banda Abdullah dan Abbas banda cikin banda su tabi'ai irin su Abu Thawr Isaac ibn Rahuya wannan duk kusan tare suke su Imam Ahmad saboda haka duk kusan masharabin su daya wannan duka su a wajen su Ibn al-Mundhir a cikin Shafi'iyya wannan ikhtiyar su kenan amma kuma Shafi'i ne duka su a wajen su su Aba ibn Abi Rabah wannan duk ana cewa mazhabin su shine wato ba najasa bane maganan gaskiya kamar da Ibn Taymiya ya faɗa waɗannan abubuwan ba najasa bane shi mani a wasu suna cewa to ya za ku ce mani najasa ne ko ba za ku ce kun ce mani najasa ne ko ba ku ce wato mani najasa bane kuma gashi ittihad al-makhraj makharaj din ya fito kuma shi din ya fito ne daga wani waje da aka san asabilai ne shi ma kaga yanzu wannan mani a wajen sa imamu ahmad najisun ne na qidun a tahir ne naqidun ba najisun naqidun ba yawwa to me za ku wani ansa za ku bayar in aka faɗa haka menene ansan ku misali wanda ya ce muku to dan me gashi ittihadal makharaj makharaj din da bawali da mazi mai bawali an ce shi ma najasa wadi an ce najasa mazi an ce najasa to mani dan me aka kebance shi eh wannan ya daga cikin ya daga cikin magana ta malamai alam na khalaqkum bima'in mahid har wannan ma malamai suke ta magana cewa sannan kuma daga cikin wanda suke ru'us na ɗan adam ai akwai akwai annabawa akwai annabi adam yanzu kuma sai a ce kuma su ne duk wani asalin sarje sani to amma ma'in mahin kaga ruwa ne da ake ganin kamar an abin nan wanda yake wulakantacce haka abin da ake nufi da wulakantacce wanda yake shi farko in ka ganshi zaka rena shi rena kamar ka gayya kuma a cikin ubangiji zai tare da dan adam ba wai ana maganan wai mahana ce wulakanci da wai kaskanci da zaka ce wai kai wai ke ba zaka iya faɗin wannan maganan ba kai yanzu ya za a dangana ma annabawa ka san mutane yanzu wallahi wani lokaci abin sai ka ga abu Allah kyauta ai abin abin fa an an shigo wani yanayi kuma kuma abin da zai baka mamaki hatta wanda suke ninka ta kasu da ilimi ni abin da nake cewa shine akwai wanda ka san shi dama ga ga'un nasu ne a cikin media suke da tsiyan su ne su su waɗannan ba za ba abin nan ba to amma akwai wanda shi kuma inda za ku ga matsalan shubaha yanda take shubaha ba a baranta kuma ba a bar mabarta na yaɗa banna in dai aka dinga yau ta magana aka ci ta magana to tun ana tun wani yana ganin gaskiyan a fili yake to sai kuma kawai yana ganin gaskiyan ta da fuska har a cikin zana da suna akwai wanda suke ta magana cewa ai shi kansa wannan maganan shi fa ya fa saba ba janabi na ma'aiki wane ne wane ne wane ne shi ma da Allah sauransu sauransu alhali ita magana kuma ba a mata gunduwa gunduwa duk wanda ce zai ma magana ka gunduwa gunduwa to ya cuce ka magana siyaki ce magana ko da an samu wani mutum ya saba ya yi wata magana wanda kai a urfinka ba haka yake ba shi yasa ake cewa sai an je an ji makasudinsa yanzu mu a urfin mu mutum ya ce ya saki matansa saki ne kawai amma kawai ka ji kawai makotanka ne kawai yana ta kurin jama maganar saki a bakinsa sai da ka je ka matsa kuma ka ji kawai shi cika da saki nake magana kawai hannun take saki urfinsa za a koma shi zai bayani to saboda haka hatta abin da zaka gani kamar wani kamar wani abu ne wanda yake baka magana gaba gaba wasu abubuwan da ya faɗa kusan duk akwai su a wajen malamai abinda nake magana ba wai shi wannan siyakin ko wata magana a wanda zai ce wai dan me an ce annabi a baya kuma a can aka ce tumakai da arna to to a shi fa ba mu karana yi ba kai za mu shiga wani uzurin kuma shi ba cewa ya fa ba ya cewa yi kama ba ba cewa yi wannan wai yanzu yana tashbihi ba dan wasu sun mai da abin wai kamar tashbihi shi kuma sai da ya kawo ayoyinsa innaka la ala khuluqin azim wane ne wane ne qur'ani aiko shi kawai ya tafi zama mu'jiza ya fa ya fa shi fa isbati yayi ma mu'jizan da tafi wannan ya kuma ce wancan ba mu'jiza bane yace kuma alama zama ce ba mu'jiza ba shine kaza kaza kaza kaza kaza ya kawo arna ya kawo tumakai to ya zaka ce kuma yayi tashbihi me yasa tashbihi a ciki to shi masu adalci a cikin to amma wai duk da haka tunda ya ce annabi kuma a gaba bai kamata ce to wannan kuma hujja ce in ka faɗi wannan magana din to abubuwa da yawa fa wato zaka sa mutane su shiga halin su banu ma a maganganun su kuma ha Qur'ani da yawa akwai wato misalai da yawa da zaka gani a Qur'ani da yawa kusan da kuma maganganun malamai zaka gani in ka ce haka zaka dinga daukar shiga gaba gaba to zaka likita abubuwa kuma a cikin magana ma magana cewa su shi wato ana ana haihuwarsu da da kaciya din wannan shi ruwa hadisin gashi ya ce shi hadisin bai inganta ba shi kuma ruwa da ba ingantacce da yan ɗaya daga cikin arnan kuma su ma an musu kaciya su a su kaciya kawai ruwa ingantacciya kun duba cikin musannab ibn abi shayba ya shimfa da isnadin sa zuwa ga Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf daga Ummu Salama cewa walida ibn ibn sayyad makhtunan masrura in ka je ka duba ibn shabba na akhbarul madina ya ƙara shimfidawa da isnadin sa zuwa ga umar ibn al-makhzumi ibn umar ibn al-harith ibn hisham al-makhzumi shi ma daga ummu salama ummu salama daga maman ibn sayyad in cewa waladatu maktunan mamsuhan masruran haka ta faɗa hadisi akhbarul madina ibn shabba so yanzu kaga shi abin da ke faɗan kashi kai kace babu kuma akwai shi kuma magana makhulan ma shi wannan asali sa ba ba a san shi a je a kawo ruwaya ma so kaga abubuwa a ta hakuri an Allah ya kawo mu wasu wani yanayi ne wanda yake sai addu'a mu ci gaba da buɗe abin da ya dace su ne wahalallu kuma muna magana mani magana mafi inganci shi mani ba ba najasa bane wannan ya zama dai kawai al-mustaqdarat ne wasu abubuwa ne da ake dan jin kyakkyamin su dai sauran su kamar wannan kamar da Ibn Abbas ya faɗa amma dai magana ce da take ta fuska kuma wasu daga cikin malamai sun faɗa haka saboda yanayin da shi da ta'allu aka samu yana fita kanan cewa an ce wato ta waje ɗaya ke fita to amma kuma ba wajen su ɗaya ba wajen fitsari daban wajen mazi daban kuma wajen mani daban masana haka dai suke faɗa haka ne ku da kuka karanta kimiyya haka ne ko haka ne ko yawwa to haka yayi malamai suka to haka tunda wajen sai ya sha bamban to saboda haka a dauke shi zama da suna da bambanci wannan shi ya fadada kuma ya za a ce asalin tubayi da ubangiji ya karrama irin dan adam da kala karramna bani adama kuma a ce kuma asalin su janna kasa ne ba wai in ubangiji ya yi to duk abin da ubangiji ya zama sallama da hikimarsa to amma dai tunda dai ba fito ƙarya ce haka din bane to sai mu zama wato mu dauke shi a matsayin mai tsarki din tunda wannan shi yafi wa damul haidi da wato jinin haida wan nifas da nifasi wal istihaba da kuma wato jinin jinin al istihaba jinin al istihaba dama da addam da annifas wannan duk malamai bil ijma' sun yarda cewa wato wannan najasa ne saboda shi shi kanshi mai shari'a manzo Allah sallallahu alaihi shine hadisin Asma binti Yazid da kita sahihaini ita kan shi da kansa yace mata ta wanke faqsili anki dam wannan yana nuna yana nuna cewa wato wannan wannan abin shi kansa najasa din ne to sai dai malamai kuma suna da magana cewa yasiruhu al yasiru damil haidi ma'fuun am najis to shi anan abin da ya kawo mana yake hikatu a maganar malaman malikiya in dai jinin haila ne da nifas to qalilu huwa kathiru najis kawai eh su a wajen malikiya amma wajen wasu daga cikin malamai su suna su suna bambancewa akan wato jini wanda yake kadan wanda yake ma kila ba ta ganshi ba ma in ka ce mata ba za a wannan ba kowa ne ke da yalwan tufa ko kurzugu kurzugu na mata irin tab abu yake part da suke sawa da ake ba kowa ke da wannan ba wataƙila za a samu waɗannan sport haka ko wani abu ya ɗan taɓa to tunda akwai usul lihtiras shi kuma wannan mabda'i ka'ida ta duk abin da yake asiru lihtiras yana da wahala a rabu da shi ko za a samu haifar da kunci to kuma zai mu koma wajen ka'ida min qawaid fiqhiyya cewa addini ya zo da sauki ne bai zo da kuma wahala ba saboda ka sai ya zama wato yasiruhu ma'fuun anhu wannan maganan ya fi gewayewa kuma ya fi ya fi zama daidai da ka'ida ta shari'a akan wanda suke cewa duk wani yasiru damil haidi wa kathiruhu ko qaliluhu wa kathiruhu duka wannan cewa najasa ne wannan magana ce wacce take ya kamata wato a duba ta sai sai al-istihaba al-istihaba shi al-istihaba a dama sai tunda ya riga ya fito magana mafi inganci tunda ya riga ya fito to wannan ya riga ya zama ya zama najasa ai afwan ya zama naqidun to amma shi akan kansa zahir ne ko kuwa ko kuwa wato najis ne to magana fi inganci shi ma zahir shi ma najis ne saboda me saboda shi ma dai addamu ne addam kuma abinda ma malamai suke cewa ijma'i ne duk da yanzu akwai dan ja akan ijma'in addamu a kusan ka iya cewa ittifaqin malamai kusan da wuya ma ka samu a cikin malaman magabata imamu ahmad yana cewa masana sahabbai bisu sabani kan jini ba fa sun yi amfani da kan ruwan ciwo da kuma jini mai dan gare da wani abu amma bisu sabani kan jini ba to duk abin da yake ma'anar sa da jini ne ga yace zai kawo da maganar sa cikin cewa to wannan ya zama najasa shi yasa shi ma al-sahaba suka mai da shi zama najasa wa ghairi zalika min na'am ga magana ta can a gaba za mu zo insha Allah eh mm okay na'am eh to amma wani shi mani da mazi wani ɗaya ne suke koko a ilmance eh ok da Allah ku bincika mana wannan shi kansa wannan in ya zama ya zama waje ɗaya ne to aka ga kuma wato tarjihi kuma zai iya tabuwa ba to tun da shi wannan wani ana da mantukinsa mazi ana da mantukinsa nasi karara da aka ce waje ɗaya ne kuma aka ita hadal makaraj ta amma dai su su ibnu abdullahi dan abbas suna daga cikin magabata su gaskiya ba sa cewa ba sa cewa wannan wato najasa ne suna cewa kawai wannan kawai abubuwa ne da ake dan dan injamin su in kai dai kana injamin su kawai shikenan sai ka sai ka wannan shi abubuwa da ake injamin su ma baki daya wanda ya kamata ma mu dan yi mata wato abin nan ta farko ai da mana lokaci ba eh yayi a to ayi hakuri wannan din dan shiga insha Allah sai mu tashi akan ko addima'u za mu magana kan balal shi ma am in ku lura da ma yustakhbat minhu aw yustaqdar minhu abinda duk ake ji ake injamin sa ai abu uku ne ko abu biyu in ce akwai abin da yake a ɗabi'a a ɗabi'a kawai za ka ga wani abin abin kyama ne ko yaro ne ƙarami in ya ga abin kyama za ka ga in ta a fuska alamar da ya abin bai mushi daɗi ba ba akwai shi ko abin da yake kuma ba abin kyama ne ba amma shari'a ta mai da shi abin kyama shine kamar giya duk yadda kake ganin wani rubutu ne ko ya zama ya ya kaza ya kaza ko yanda su ya gyara maka shi ya zama ma kanshi yake to kaga wannan bai zama wato dabi'a ba shari'a ne wannan to sai kuma akwai wanda za ka gani shi kuma a dabi'a din shi wannan kai tsaye ya shari'a ta zo ta gaya ta faɗi cewa shi ma wannan najasa ne kamar abin da ke fitowa daga cikin asabi ne a ɗabi'ance wannan najasa ne wato ba a san shi tastakhbithuhu watastaqdiruhu an-nufus sannan kuma shari'a ta zo ta tabbatar da wannan akwai wanda kuma shari'a kuma ta zo ta tabbatar cewa shi ba ba ba wannan jasa bane kawai wa in karatin nufus tastaqdiruhu watastahbithu kamar miyau kaki da majina da sauransu kaga duka wannan shari'a ta zo ta riga ta tabbatar cewa shi wannan abu ba jasa bane wa in karatin nufus tastaqdiruhu akwai abinda kuma shi kuma shari'a ce ta zo ta faɗi wannan amma kuma kila ka garai ta ba ita a samu wasu al'adan wasu su ba sa yin cewa wani abu ne wannan su kamar giya wataƙila ka garai ita ba su kaga wasu wani yana kyaman giya amma wani shi ba ya kyama shi wannan ka garai a ɗabi'ance wani zai na iya jin cewa shi ba ya jin cewa wani kyama abin kyama ne amma dai shari'a amma hajji da haka shari'a magana mafi inganci sabanin abin da yake rajahar maganar malikiya su suka ce waɗannan abubuwan da najasa ne in kuma muka abinda muka rajahe muka ce wannan ba najisa bane naje ba najisa ce ainiya ba ma'anawiya ce ita kamar mu shirka kamar mu shirkai wannan duka tastaqbituhu an-nufus wa tastaqdiruha min jihati shar ta bangaren shari'a ne wannan saboda idan ka bambance wannan wannan shi ma kuma yakan taimake ka sai ka ji to wannan wannan abin da ake magana na jini na bawali na gayi yana tandare ta hata ayati wato qismi karkashin kowace wani ismi ne wato zai zama ya zama yana karkashin su saboda haka kaga su maganar jini da sauransu wannan kusan daukacin maganar malamai sun yi magana kan wato wannan din wani abubuwan najasa ne in ba dai wasu masu imamu shaukani da suka zo da wasu maganganu daga baya ba suka kawo insha Allah muka zo za mu sake magana sai magana da ya sake cewa magana za ta yi anwa'il balad da abin da ya kama da wannan na nauka na albalal albalal shi larabcin zamani irin al'ifrazat da lokaci mata kan yi galibi ko west discharge din nan wani lokaci su ce sun tashi bacci amma sun ga gaban su haka da lema to wai wannan meye hukuncin sa meye da hukuncin wannan balal nan eh ayi wata ko tambaya nake yi to ai su haka suka faɗa shi shi da tambaya tambaya ai najasa akwai wacce za ka sami ta ita za ka iya raba ta kuma ce wannan akwai lazimatu la'aini akwai tsari'a lazimatu la'aini shi wanda ita kawai da ka ganta kawai najasa ce wannan akwai da kuma ita wannan tsari'a ce kamar inabi masu cewa giyan inabi najasa ce kaga inabin shi najasan ta bujuro ne ba ita ce asalin najasa ba sai daga baya da aka bata ta yi musu ta yi istihala ta yi waye da sauransu balal me yasa kuka ce najasa ce a ka san balal din fa ba abu ne ɗaya ba fa balal wato a cikin mata ba su ba su da yawa balal yana to bar wannan a matsayin asamin ko kuya eh to to ba to to ba da ci a bada bayanin su a nan a a a mu kare shi kawai ba ko bai da wani yawa albalal a wajen malikiya su tunda kharij ne kuma ma'i'un ne to wannan najasa ne an fahimta saboda su duk abin da ke da lema da ya fito da akwai lema lema a jikinsa to su kawai ba za su yadda ba to akwai da jasa kawai amma da zai fito yaris to kaga su a wajensu ba da jasa bace wanda wannan kuma ba shine mu muka rajahi ba wannan ba shine jajidi ya fata wannan mu mun rinjaye da cewa gaskiya duk abin da ya fito masana sun ce ba zai tsare shi daga najasa ba na haka zai zama najasa to amma akwai maganan shi imamu shafi'i da kuma riwaya da imamu ahmad ta ce imamu shuriya da su ibn hazm al-zahiri da suke cewa wannan ghairu naqib albalal albalal ba naqib bane a suka ce saboda me saboda na farko akwai umumul balwa wadda wa'i ala ma'rifati kaunihi najisan amla to tunda dai aka wadannan da ana yi tuntuni amma sai ya shari'a da bai ta zama ta yi shiru to kaga yanzu kace da ce na ka samu ta ilhaji kai kai an fahimci su magana su waɗannan su wanda suka cikin da kharijin ne ma yi'u dama su suna kan asalin su inda dai inda dai ittihad al makharaj shikenan kawai su yi shi ya zama da jasa in taymiya shi kansa ya dan yi kon gaba kon baya a cikin wannan daga cikin malamin maliki akwai wanda shi ma bai sallama cewa balal din najasa ce ba akwai wanda suke ganin wannan tahara ce tahira ce suka yi kiyasin shi akan gumi tunda ai balal aka ce dan shine kai aka ce ya da mamaci da gumi ne ibnu ijma dan mutum ya tashi ya ji gumi a gashin sa kansa sai ya ce najasa ne to kawai dan ya ji kuma gumi a sakon jikin sa kuma sai ya ce kuma wannan dan mace ce kari mata kuma ba sa rasa wannan abubuwa shi yasa malamai suke ba suke cewa to wannan dole sai an duba dole sai an duba gaskiya idan shi wannan abin tsatsafowa yayi fitowar da ya yi fitowa ne irin fitowar gumi to ni gaskiya na fi karkatan cewa wannan ba komai ma ko azaba ta saboda galibi abin da nake faɗa haka galibi in baka da experience in tambayar nan muna da shi in ka tambaye su zaka ji yadda suke gaya maka abin da ke faruwa ba wai koyaushe zaka gani abin ya yi to kamar yadda wani maniyi ko madiyi ko wani abu ke fitowa ba wani bacci ne idan suka yi haka kaza su tashi za su dan ji jikinsu a wani wani lokacin ifasa din sai ka gani shi wannan wacce distance din sai ga ya dan zama kamar yanda namiji shi ma yake yin mafarki dan wannan ne haka shi bai da ba a da matsala da shi wani ya zama alkharij tabbas amma idan ya zama na wani al'ada ce take da shi cewa ita in ta samu wani yanayi a cikin yanayi to wannan yanayin yakan ba yi wato yanayin wato wadanda ba kuma da wani sha'awa ko wani abu ba inda wani kaga in sha'awa ne kaga za a za ka kira shi ko mazi ko me za ka kira shi ka kira shi a'a kawai in kai bacci tashi takan dan ji wani wuri ya dan yi dan shi haka to wannan in dai in tsako tsako wannan ne to gaskiya ni ina ganin a sake baki kadai a ce mishi najasa yana buƙatar dalili kwarai da gaske saboda akwai umumul balwa kamar da malami suka faɗa umumul balwa din da kuma aka duk da aka sami ba a same shi ba ba a samu wani ya ce wannan da ya saba ne to wannan gaskiya sai a dan an gabatar da kafa a jikita da daya almuhim dai tarjihi na bi tarjihi na bi bai da karfi abin na ban muku dai sai ku sake tunani wani lokaci duk masu tambaya na ne mata ne su san na kan cikin fatawa ni ma galibi ba na bada fatawa dai sai ta tambaya ya kike ganin sa ya kike kaza kike kaza in ta gurgurdan da ta mun bayani ke kike kike wasan ki in na fahimci cewa ihtiyaban kai alwala shikenan idan abin ya an yi ta'aduri canjaras ba da mu ba lafiya da kace ihtiyaban wasu ne kasan musu cin malaman fuqi ba su san ihtiyaban din nan ba musamman masu dan bincike za ta ihtiyaban wannan at-ta'lil bil ihtiyab wannan kai su ba sa jin dadin sa amma lokaci sai da shi wani lokaci zaka je ka ga ka dan tarjihi ne to sai ka tuka ki abin da zaki fita a huta wannan yafi insha Allah muka tashi za mu tashi akan wadda ma'u za mu yi magana akan jini insha Allah ta'ala abinda muka taji Allah ba mu lada abinda muka sallata Allah ya fi mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi sahabati ajma'in na'am na'am na'am a yi taba kaya ai shi ne zaka wanke wurin ya zama da jasa shi ma ai tunda manzala shi yayi nasa tashi a hadisi zaka wanke amma ka san shi najasar mani madi madi kake magana ko madi madi ko najasan mazi najasa ce siriya a kula da kyau najasa ce siriya ba najasa ce mukallaza ba najasa ce wacce take kawai ko ta yaya idan ka kirgari wurin kaɗan yayyafa mushi ruwa shi kenan annan ku ya kafi insha Allah ta'ala eh wannan wanki wannan najasa ce siriya saboda dama ita kanta ai transparent ne shi kanshi mazi da wani abu ne da zaka gani ba wai turwaye ba yawwa wannan shine maganar da yake daidai insha Allah ta'ala تبارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته